wa man asdaqu minallahi haditha Allah na magana ko madalla to yau wa in ahadun minal mushrikin za mu tashi ko eh to tabaraka wa ta'ala yace wa in ahadun minal mushrikin nastajaraka fa ajru hatta yasma'a kalamallah thumma ablighu ma'amanahu dhalika bi annahu qaumun la ya'lamuna wa in ahadun in wani mutum guda minal mushrikin da cikin mushrikai istajaraka yan nemi makwabtakarka me ya makwabtaka a nan yan nemi kariyarka ka ba shi kariya shi ne makwabtaka ya zamo cikin kulawarka in wani da cikin mushirikai yan nemi ka ba shi kariya fa a jirhu ka karɓi makwabtaka te ka ba shi makwabtaka ka ba shi kariyar hatta ya sami a kalaman layi sai ya ji maganar Allah me ya maganar Allah alƙur'ani a shi wannan na nuna muna alƙur'ani maganar Allah ce akan ta an ka wahal da malamai zai yawa an ma kashe wasu wasu an kai su gidan yari wasu an kai musu buloli an ka ci mutuncinsu irin imamu ahmad bin hanbali mu'tazila suke da ra'ayin cewa qur'ani halittar Allah ne ba maganar Allah bane Allah bai magana halittar eh halittar Allah ne ahlus sunna su adda ra'ayin qur'ani maganar Allah ce ba halittar Allah bane mun yo cikin muqaddama ta risala ko laisa sifatan lima khaluqin fa yabida ba siffa ce ta taliki ba shi qur'ani balle ya kare qur'ani maganar Allah ce to ga ayoyin da ke tabbatar da qur'ani maganar Allah ce Allah ya ce in wani daga cikin mushrikai yanne ya makwabtakarka fa ajruka bashi makwabtaka hatta yasma kalamallah sai ya ji maganar Allah yaya ake jin maganar Allah sai ya ji qur'ani ashe kenan qur'ani maganar Allah ce Allah ya ce, wa ƙarƙa na fariƙon minhum ya sma'u na kalaman laye sun mayu harifu na humin ba da ma'aƙaluhuhum ya alamuna. Yana magana game da banni Isra'ila daga cikin ɓannace-ɓannacensu. Ya ce, wa ƙarƙa na fariƙon minhum haƙiƙa wani ɓangare na su banni Isra'ila sun kasance ya sma'u na kalaman laye suna jin maganar Allah. Mece ce maganar Allah da suke ji? Ƙur'ani, ‘yan an karanta. suna jin maganar Allah sun mai harrafu na sannan su jirkitar da shi min ba da ma'aƙalu bayan sun hankalce shi an yi magana wa ƙulu hiddatun ku ce hiddatun hiddatun hiddatun me hiddatun ai nuridu an ta haɗa an nakat ayana muna son a kayar muna zuno shi ne istingifarin bani isra'ila hiddatun kamar mu ce astagfirullah astagfirullah su ku sai su ce hiddatun hiddatun hiddatun haka an ka umarce su maimakon hiddatun sai sun ka canza habbatun habbatun habbatun habbatun fi sha'iratin ƙwaya cikin gashi sai sun kama da abu gamci kaga sun canza magana Allah warhulul babu sujjadan ku shiga garin kuna masu kankan da kai haka masu tawali'u fadakhalu yasafuna ala astahir sai sun ka shiga suna jan gindi sun kai zanne ba iskanci na ba ku shiga garin da kankan da kai shi abin da an ka umarce su ba an ce su kankan da kai ba haka eh su dan sankwaya haka da kankan da su shiga da kankan da kai suna masu tawali'u sai sun kai zanni sun kama jangindi sun ka shiga da jangindi sun canza ko ba canza ba to an canza magayu harifunal kalima an mawadi suna canza maganar Allah daga wuraren da take in Allah ya magana su canza laƙar sami Allah ƙaunar ladina ƙalu inna Allah faƙirin wani hannu a ganiya. Min jawo maganar Allah ya ce man zallazi ya ƙuridun Allah ƙardan hasanan fayu da'ifa hulahu. To, wa zai ba Allah rance, mi an ba Allah rance, ka ɗauki kuɗi ka taimaka ma ɗan uwanka, Allah shi zai biya, shi an ma'ana ka ba Allah rance, sai sun ka canza maganar, ah, daɗa, Ubangiji Muhammadu ya ce ya ce, yana biɗar rance gare mu da mai biɗar rance da wanda aka biɗar rance gare wa an mawadaci to ya ce mu ba shi rance kenan ya ce ya ce mu an mawadata sai Allah ya ce ba su kyale su na jiya zan yi maganin su laqad sami Allah qawlan ladina qalu inna Allah faqirun Allah ya ji maganin wa'in sun kace Allah talaka ne wani hannu a gani mu an mawadata ban mu da su mun ji abin da sun kace haka dai sun kai canza maganar Allah ya an yi gabas su yi yamma ya an yi yamma su yi gabas duk abin da an ka yi sai sun yi mai tawili wani wuri Allah ce in na kuma mata abu duna min dunin la hasabu jahannama antum laha wariduna da ku da duk abubuwan da kuke bauta duk makamashin wutar jahannama kuke me suke bauta wa mushrikai duwatsu da itace da ku da gumakan nan da kuka duk wuta za a sa ku sai suka ce to alhamdulillah mun gode ma Allah ba dai duk wanda ya bauta ma wani abu ta za a sa shi ba to nasara sun bauta ma Isa kenan da su da Isa duk wuta za a sa su yahudu sun bauta ma Uzairu da su da Uzairu da mu kuma muna bautan mala'iku don haka da mu da mutum duk mun yarda da Isa da Uzairu da mala'iku duk inda an kasa su a samu tare su Allah ka nuhi ba su Allah yana nuhin gumakan nan da kuke bauta kaga sun ka canza magana Allah haka an kai ta canza ma Allah Allah ba ma ta annabi ba ta Allah an ka canza to yan an canza magana Allah Allah ya faɗi magana a bata wani ya mai fassara ya ce ga abin da yake ne don kayi magana wani ya canza sai ka damu ho mu masu wa'azi yanzu sai a dau yanzu ba ga siyasa ta taho ba sai a dauko wa'azin da ni shekara goma da sun kauce sai a dauko shi yanzu sai a gunce sai a dauko hoton uban doma a sa a ce da shi nake uban doma ba shekarun je hito takara ba shekara goma uban doma ko commissioner of finance ba ya mai ba shekara goma da sun kauce to amma sai a dauko magana ta shekara goma sai a dauko hoto ne ko hoton Ahmed Ali ko hoton Allu ko hoton Aminu Waziri ko Buhari ko wani kuma an san ba da su nake ba a canza magana ba ne abin da anna ana yi kun ba 'yan siyasa ɗaya har masu addini har masu addini masu ƙiyayya da kai ba dibin aka yi kila tare da su wani hake ba to sai a ɗauko hoto waɗannan da aka dibin kanata sai a ɗauko wata mugoyin magana da kai game da wani shekarun baya sai a sa shi don a haɗa ko haɗa in shinkawa da ya kama ya ba kawo ma don yin wata kashe to in ba shinkawa ya kawo ba to don haɗa waɗannan waɗan zai yi da ni ma'ana shinkar da ya kawo ma ya ba kawo ma dama ita aka ji ma ciwo an ba su wani kuɗi to mi ruwanka yadda suke abin da Allah zai tambaye ka a to mi ruwanka ya nuna kenan ka gune ka ji ciwo baka ji ciwo to mi ruwanka an ba shi kuɗi sannan duk duniya wa an ba a ba kuɗi duk duniya har manzon Allah an ba shi kyauta ko ba a ba shi ba taguwa ta jiya da mun ka ce ya hau ya ta hudaybiya kasuwa wani sarki kahiri ya kawo mai ita kuma ya amsa sarki kafiri ba ko tsammanin biyar dokan musulunci ga sarki kafiri sarakuna kafiri sun kawo mai kyauta kuma ya amsa wani na duniya kana zanne gidanka musamman mallami me aka bukata ga mallami addu'a to zo muka yi addu'a kyauta Allah ka sa a kawo ma kyauta mallami nawa aka garin dubba aka yi musu ba to sannan kyauta bai wata ta Allah ai abu biyu adda illa kamar yadda hadisin da annabi yawa Umar magana annabi ka ɗauka abu sai ya ba Umar sai Umar ya ce a ka ba wanda ya hini bukata manzon Allah sai annabi ya ce min mm ma ja aka min hadal mal wa anta gairu sa'ilin wala mushrifin faqabbalhu wa tamawwalahu in shi'ita wa in shi'ita tasaddaqta bihi wa ma la fala tudbi'u nafsaka duk abin da yazo ma na wannan dukiya wa anta gairu sa'ilin ba tare da ka roƙa ba wala mushrifin ba tare da ka nuna kwadayi ba to biyan musuwa illa ka roƙa ko ka nuna kwadayi amma kana gidanka baka ma san da abu ba to Allah in kai min ga mallan wani duk duniya hana ka amsa ba mallamai ba masu hasada dai kuma su ma ai ana kai musu su murƙushe iyaka naka ya kila ya yawa koko naka da ya tsone musu ido shi kenan duk duniya ba wanda ba ba wanda ba ba kyauta har shugaban kasa ana ba shi kyauta to balle malamin addini sannan to shi an ce mallama addini abinda an kai su ba karba to miza a basuwa ɗaliban su in gare su an ka dogara yunwa ba ta kashe mallami yawan cikin ku nan mutum na samun fa'ida ta miliyan goma bai tuno bari in cire mallan ko da dubu goma in kai mai oh sai ta kashe abi ne mallamin ka baya da ko ɗari ga mallaman da haka rutar da ɗayan ku na islamiyya ku zo ku bincika nawa aka biyan su ga wata akwai wanda dubu uku aka bashi ga wata dubu uku ko takaici suna sayi ko kuɗin kabu kabu ba su ba su hawa dubu uku ga wata wani dubu biyar ga wata ɗayan ku akwai mai ɗa biyar akwai mai ɗa bakwai makarantar islamiyyar nan da matanku da rani su karantar da 'ya'yanku da dare su karantar da matanku amma ka samu fa'ida ta miliyan goma ba ka tuno mallaman nan sun ɗauke mini aiki don ni Allah ya azama in karantar da yaran nan da mata na sun ɗauke min bare ni ko cikin fa'idar ga da Allah ya kawo in bayan yan musu baka wannan tunani tunda dai ka ba da dubun nan naira dubu dubu kuɗin makaranta kai ganin ka ka ɗauke nauyi ba haka aka mallamai ba to kuma a ce in ɗan siyasa ya kawo kuma kakka ansa kakka ansa to don me da baka ansa ka gani ta Allah ya shirya da mu to mu tafi to shine Allah to ka gani don haka don an canza ma magana duk ka damu an canza ta Allah an canza ta annabi an canza duk wanda ya magana duniya ana canza ta wani dan siyasa nan Najeriya ana yana hira da yan jarida shi yasa ka gani na huta ni ban inda sama ka hito in dan jarida hake ba ni hira da kai sannan da dan jarida musulunci da na kahirci ban hira da ko guda ban hira da ko guda don su ma hadari gare su duk tattarniyar da ka ja mahiya 'yan jarida ka jawo mutum in sun ka hira da kai su za su fara canza magana in ma ba su canza ba in sun ka saki an ka canza ba su dawowa kuma su nemi clarification daga gare ka su baka da hitina to da gara ma baka yi ba wani ɗan jarida ana hira da shi yana haɗin tarihin rayuwa ta ya ce tun yana ƙarami uba ne ya mutu shi abba yana da ƙannai biyu mata ga hannun uwarsu sun ka tashi uwar ba ta da komi haka haka ta sa su gaba in yadda da makaranta da shi da ƙanne na biyu mata ta sa su gaba a ta yi a yau itace a zo a sayar a zo a yi haki a zo a sayar ta ni dan mai kuɗin da zai koma a makaranta ya ce don haka shi bai san mahaifi ne ba cewa bai san mahaifi ne sai wani ɗan siyasa aboki ya ce alhamdulillah shi haka ne yake gundun bili bai da uba ya faɗi shi shege ne cewa ban san mahaifi na ba shi kanun shege nake bana ya mutu tun kayan in yi wayo ni ban san shi ba na karami ya mutu shi an ma'ana amma sai an ka canza sai an ka ce shege ya haɗi da baki ya ce shege na bai da uba kuma haka an kai ta zizan maganan nan ƙasar ga haƙi to da gani to to abin da adda ciwo wancan in ɗan siyasa ne masu addini su ma suna nan suna haka nan kuma suna ganin babu komi kai magana a canza ma kuma ana ganin baka da haƙƙi ba a zalunce ka ba ba a yi komi ba ya yi ƙoƙari har masu addini masu addini masu yin haka nan yanzu kai kai wa'azi wani kai ma sharhi kuma mai sharhin gaba malami ba ne fa kuma maimakon in ma akwai gumudi ga mai bugo ma tun daga waya mallam magana da kai mi haka nuhi a'a shi zai na ya fassara kuma shi ya watsa wa mutane haka nan kaka nuhi to arzikin mu dai kaga ba shi ka hukunci ba Allah ka hukunci to Allah ya shiryar da mu To Allah ce wa ƙarƙa na fariƙon min wani ɓangare da cikin su ahalar kitabi sun kasance yasma'una kalaman layi suna jin maganar Allah mecece maganar Allah da suke ji ƙur'ani kaga ƙur'ani maganar Allah ce kenan thumma yuharrifunahu sannan su jirkitar da shi in an ka ce i su ce a'a ake nufi su jirkitar da shi min ba'da ma aqalu bayan sun hankalce sun san duk abin da ake nufi wahum ya alamuna suna sane kaga ashe masu tahriful kalim ba wai kuskure ne ko rashin fahimta ba da gangan suke yi suna da motive abinda ake so kai a bata ka a nuna ga maganar da kai wanda ba ta da kyau ka gani kamar maganar da nace ai ko manzon Allah yana zagi ko ba mai shi ta siyasa ba oh to bin rana shi yasa kan ga akwai wani wata tasha an yi program wajen sau uku sau uku ana program one hour program fan in a bugo da ko'ina na farko an ka jawon ɗan shi'a yanzu in bello ya bayyana magana ɗan shi'a ya kamata a sa in dai adalci aka so to sai an ka jawo wani mallamin shi'a akwai wani mallami da ya ce annabi na ina wannan ya kahirta kahiri ne ya wulakanta manzon Allah ai wannan wulakanta manzon Allah wanda duk ya wulakanta manzon Allah ko da kan akai ha ya kahirta don haka duk wanda ya ce manzon Allah shikenan yayi surutai ne sai an ka bude waya to da yan shi'a da yan ɗariƙa dama an san wanda ya yi ta belle ya to duk wanda ka kiya da belle ya buguwa ai wannan kahiri ne ai dama ga a bugo min nace ka kyale su to in ka ce min kahiri su ji hannu wata totun da ka ce min kahiri to ka ce min kahiri baka da wata za ka sani to ai abinda aka gudu kahirci shiga wuta to da baka da wata za ka sani to me in ka ce kahiri an ka yi cikasuwa ana tsammanin iya magana ni kamar banjab ne ya tabbatar su aka koma samun lokaci kuma don shi mai kula da tashi ɗan shi'a ne maƙiyin bello yabo ne ƙiyayya ta ƙwarya kai da bello yabo sai ya ja wani ɗan ɗariƙa mallamin ɗariƙa mutumin Ghana ba ma mutumin Najeriya ba mutumin Ghana shi ma an ka zanna sai wani mallami ya ce manzon Allah na zage-zage shi ma ya tashi hauka an ka buɗe waya su ma an kai ta yi an kai ta zuba mai bello kallasu duk da daddare ake yi a bugo mini an ce ka saurare su ni ko saurare su ba ni bari bugo mai irin wannan su ce duk abin za su cewa duk ya cewa ko ƙala to an hako mai abin ga an hako mu samu wani ɗan shi'a na Najeriya an hako mu sai da an kai programs uku to wani shi ko mai wata tasha da abin yadda mai abin yadda mai ya ga irin cin kacar da aka wa bello yabo sai ya bugo mini shi ko yana son ya yi hira da in ba da hujjoji nan to ba ban da lokaci to malla ana nawa ana ta suka nace to Dawid ka zo gida na gobe ka gani in akwai inda tambon suka yake sannan suka kai ka jiya ni ko kalaban jiya ba balle raya ta taba ci ku saurara ban yi ba kai ka san an soke ni ba ku san an soke ni ba in ba yanzu gare ka da najiya ba don kai babu ranar da abin suka ce malam don ni cewa labarin dan ni ba dan dan jaridar musulunci ni ce ko ko wahayi dai aka sauka ma in hira da kai babu ranar da yan jarida duk mai makana goma da ni ce shekara 2000 lokacin da ni raddi shubohin mai kwano ban kawo ta ba tun 2013 muna karatun riyadus salihin na faɗe ta an ka yi a yadda aka yi na kawo dalili 2020 yana cikin abubuwan da su mai kwano sun ka kawo tana cikin shubohin da ni walwale yayi ni mata zaman kanta cewa manzo Allah na zagi ni ka hujjoji to ko ma kai takwali in ci gaba da maimaita wanda duk ya soka in zo in bashi amsa wanda yaushe zaka ci gaba to in kace kai haka nan inda duk wani kare ma hashi sai ka dauki duci ka je yaushe zaka yaushe ta kaza ta nisa ai magana banza banza ake yi da ita don tamkawa yabawa kyale wadda ne mu ta musu ciyo da da a ce na raddi na zage su to zai yi musu daɗi bisa kyale su da ni don na yi banza da su magana su bata ba kai ga tanka ta ba silence is the best answer to a fool abinda aka yi mutane ke to hikimar da wasu masu wa'azi in an kai kai ma sai ka yi ai ka karrama mutum in ka yaron ka wani mallami yake cewa idza na daqa safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu fa in ayyartahu farashta anhu wa in khallaitahu kamadan yamutu idan na daka safiyo in sakari yayi magana falatu jikka ba shi amsa in sakari yayi magana wawa ita batu ne fa khairun min ijabatihi as-sukutu khairun min ijabatihi shiru ya ile daga bashi amsa kai shiru ka kyale shi fa in ayyartahu in ka aibanta shi shi ba aibanta ka ba to in ka aibanta farashta anhu kai yayi mai bakin ciki shi kenan yanzu an samu two fighters ya zage ka zagai ka rage mai bakin ciki wa in khallaitahu amma in kai banza da shi kamar da yau zai mutu da bakin ciki jiyo duk bacin da nuwawa ne ya kamar bai ji ba ya mai san mahaukaci to ya ciyo ma'ana magana ta da shi da magana ta ba su ko kai ga kimar da ya kamata a tamka musu ba a waiwaya a gari to ka hi wulakanta shi bisa ga a ce ka ba shi amsa ka ba shi amsa kenan abin yayi maza dama shi yayi don ya bata ma rai sai ka nuna bayan ka haikai banza da shi to hikimar da mafi yawa ba su da kenan ba kuwa ce magana ake ba da amsar ta ba ta banza ake yi da ita kuma sannan mafi yawa masu maganganun maganganun su ba su watsuwa bisa ga a ce in bella ya ba ya sa baki in nisa baki ta yi watsuwa to ni zan tallata musu maganganun yanzu waɗanda duk programs da an kai cikin wancan talabijin da yawan ku ba ko sa an yi ba to amma inda na yi maga inda na to na yi raddi to shi zai ƙara watsa maganar da ni ƙin raddi ko ina ba su tahe ba shi ke da sun mutu to Allah ya shirya da mu to ka gani to an canza magana Allah don haka ‘yan an canza mata hakakka damu an wa wanda ya hika wata aya Allah ya ce yuridu na an yi baddilu kalamalla suna nufin ne su canza maganar Allah shekaran jiya mun kai ta tafsirin suratul fatih ko yuriduna an yubaddilu kalamalla qul kace musu lan tattabi'una ba za ku bi mu ba kadhalika qala Allahu min qablu kadhalikum qala Allahu kama hak wancanan ku Allah ya faɗi gabanin haka fa sai ya quluna su ko za su ce bal a a babu wani Allah ya ce ta hasuduna ku dai hasadan mu dai ku kai kan mu ta a samu ganima a raba da mu bal kanu la yafqahuna illa qalila ba shekaran jamun kai ta baga tafsirin suratul fatahi to ya ce yuriduna suna nihin an yi baddalu kalam Allah su canza maganar Allah mecece maganar Allah maganar Qur'ani kaga alqur'ani maganar Allah ce wani wuri ya ce wata luma'uhiya ilaika min kitabin rabbi ka karanta abin da ake wahayi zuwa gare ka daga littafin ubangijinka ka karanta abin da ake yi ma wahayi min kitabin rabbi ka daga littafin ubangijinka la mubaddila ba mai canzawa li kalimati ga maganganunsa me ye maganganunsa anan shi qur'anin nan da an ka saukar ma ashe alqur'ani maganar Allah ce wa qawluhu inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila akthar alladhi hum fihi yakhtalifuna inna hadha alqur'ana lalle wannan qur'ani yaqussu yana labartawa ala bani isra'ila in an ka ce labari da me ake labari da magana ashe magana qur'ani magana ne wannan qur'ani yana labartawa ala bani isra'ila ga bani isra'ila yana labartawa bani isra'ila a katharar ladhihun fihi yaktalin mafi yawan abin da suke saɓani ciki nai yana ba su labari ya yanke musu hukunci ga abin da addaidai na hannu kusu alaika ahsanal qasasi mu ke labarta ma mafi kyawun kissoshi kissa annabi yusuf tafi kowace kissa kyau kaga waɗannan ayoyin duk suna nuna qur'ani magana Allah ne to an ƙare wannan wa qawluhu fadar Allah da cikin wata aya da yace wa hadha kitabun anzalnahu wannan littafi mun saukar da shi mubarakun mai yawan albarka ashe kenan qur'ani kuma saukakke ne da wurin Allah shi ko shi abin da wannan Allah shi ya saukar da qur'ani law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin lar'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah da mun saukar da wannan qur'ani akan dutse ba da jikin dan adam da dutse wai tauri to ko da dutse mun ka saukan ma qur'ani la ra'aita lalle za ha ganshi khashi'an yana mai kankan da kai mutasaddian yana mai tsatsagewa min khashiyatillah saboda tsoron Allah law anzalna hadha alqur'ana ashe qur'ani saukarwa ne daga Allah wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lam bima yunazzilu qalu innama anta muftarin bal aktharuhum la ya'lamuna قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلهدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وإذا بدلنا آية عند دمونك canza wata aya makana ayatin bagirin wata aya Allah ya saukar da aya jiya yau ya saukar da wata a shahi wacce a yi replacing ɗinta da wagga ashe akwai suka cikin ƙur'ani ko babu akwai suka cikin ƙur'ani a soke wata aya a yi replacing ɗinta manan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir duk abinda mun ka soke na wata aya ko mun ka shafe karatunta to na'ti bi khairin minha za mu zo da wadda ta hita alheri ashe akwai suka cikin qur'ani yan shi'a sun kace babu suka cikin ba mu tsaya rigima suka cikin qur'ani da shi don ko qur'ani ba su yadda da shi ba to yana daga cikin rashin hikima wasu malaman ahlus sunna yanzu mutumin da Allah ka bai yadda da shi ba annabin ka bai yadda da shi ba qur'anin bai yadda da shi ba shi yake cewa yanzu ku yi muqabala game da auren mutu'a in bace bace basir me auren mutu'a wai za a yi mukabala tsakanin ahlu sunna dan shi'a game da auren mutu'a wanda Allah da kaka bauta ya ci bai yadda da shi ba shi ba Allah ne yana ba za ka yi magana auren mutu'a ni ita na ganin wauta eh to duk abin da principle na addini ba su yadda da ahlu sunna ko guda ba malamin su wani malamin su ya rubuta yace duk Allah da duk Allah da annabinsa khalifan annabinsa abubakar to bai yadda da wannan Allah bai yadda da wannan annabi ba duk Allahn da annabinsa khalifa annabinsa abubakar a khalifa annabinsa to bai yadda da wannan Allah bai yadda da wannan annabi ba wato khalifancin abubakar na aka son a kore in totality don hakan ga duk annabin da khalifansa abubakar sannan duk Allahn da ya aiko annabin da khalifa annabin sa aukar to bai yadda da wannan Allah bai yadda da wannan kenan Allah ma ba su yadda da shi ba Allah mu ba su yadda da shi ba annabin ba su yadda da shi wanga Qur'ani littafin munafikai suke kira ne a rika shi temporary Qur'anin Allah yana can ga mahadi ya shige cikin rame da shi sai san da zai hito zindir sai ya hito da Qur'anin amma wanga littafin munafikai yana da Abubakar da Umar da Usman ka kire su wanga sun ka rubuta musu shi littafin munafikai na shi yasa ayoyi da yawa sun cire sun ƙara na yabonsu su yadda da shi ba to abinda aka ga tsayawa ana suka cikin ƙur'ani ko ba a suka ƙur'anin ma ba su yadda da shi ba ashe tsayawa muƙabala da ɗan shi'a akwai suka cikin ƙur'ani ya cika ko bai cika ba ɓata lokaci na ba a gani iyaka da ɗan awani ɗan jaki shurin walƙiya to shine Allah ce wa idza baddalna ayatan saddadin mun ka canza wata aya makana ayatin bagirin wata aya ga wata aya na ana karanta ta ana aiki da ita gobe sai Allah ya saukar da wata aya replacing din ta jiya da ita ko wallahu a'lam Allah shine mafi sani bima yunzil da abin da ya saukar kaga ashe kenan ayoyin ashe saukar da su an kai qalu sai kafirai su ce inna ma anta muftarin kai dai kawai makareci ne jiya kace iyo kace a'a ƙarya ce, ina fatar kun fahimta, bal Allah ce a'a, aktaruhun mafiyan su laye alamuna ba su da ilimi ne. Ƙul ka ce musu, nazzalahu ruhul ƙudus, ruhin tsarki mala'ika Jibril kenan shi ya sauko da ƙura'ani, to can an ce haza kitabun an zalnahu Allah ya jingina saukarwa gare shi, nan kuma ciki sai Allah ya jingina saukarwa ga Jibrilu. To wasu saukar da ƙura'ani, Allah ko Jibrilu? Allah. amma ma'anar nazzalahu ruhul qudus jibrilun shi an ka ba ya kawo ma annabi shi dan aike ne kawai nazzalahu ruhul qudus ka ce ruhin tsarki mala'ika shi ya sauko da shi min rabbika da wurin ubangijinka bil haqqi da gaskiya li yuthabbita alladhina amanu domin Allah ya tabbatar da wannan yi imani wa hudan kuma domin ya zan shari'a shi qur'anin wa bushra da albishir lil muslimina ga musulmi wala kanna alamu haƙiƙa mun sani annahum cewa su kafirai ya kuluna suna cewa inna ma yu'allimu bashara ai wani mutum ne ke karantar da manzon Allah Qur'ani ba wani Allah da ke karantar da wani mutum na wani malami garai sai sun kace lisanul ladhi yulhiduna ilaihi harshen wannan da suke karkacewa zuwa gare shi suke karkatar da magana zuwa gare ba sun ce inna ma yu'allimu basharun ba wani mutum ne wanda ya yi ilimi ya yi zama yemen ya yi zama ina ya yi zama ya samu ilimin duniya to shi ke karantar da manzon Allah Qur'ani kaga ya nuna ba balarabe bane kenan shi malamin nashi sai Allah ce to ai ramin ƙarya dan guntuna lisanul ladhi yulhiduna ilayhi harshen wanda suke karkatar da magana zuwa garai shi wancan da suke idda'in shine mai karantar da manzon Allah shine alladhi yulhiduna ilayhi harshe ne a ajamiyun bagware ne ba balarabe bane wa hadha shi ku wannan qur'ani lisanun harshe ne arabiyun na larabci mubinun mai bayani to ya bagwari zai karantar da larabci kuma larabcin da ya gagare littafin larabcin da ya gagare duk wani balarabe mai tankawa da larabci ai bai yi ma'ana ba kun fahimci maganat to kaga cikin ayat dai wa idza baddalna ayatan wallahu alam bima yunzil ya nuna Allah dai shike saukar da Qur'ani qul nazzalahu ruhul qudus ya nuna dai Qur'ani saukakke ne da wurin Allah To, sai magana ta gaba, wa ƙauluhu faɗar Allah da ya ce, wujuhun yau ma'izin nadiratun, ila rabbiha nadira, wujuhun wasu fuskoki yau ma'izin ranar na ranar ƙiyama kenan nadiratun masu ni'ima ne, don nadira masu kore ne, kore ana misalta shi da shawa abu, ‘yan an ka saukar da ruwa, duk ƙasa ta yi kore, ba shawa ba, wasu fuskoki masu ni'ima ne, mize ni'imta su, nadiratun masu dubi ne ila rabbi har zuwa ga ubangijinsu waɗannan ayoyin suna tabbatar da ganin Allah gobe kiyama ga muminai ganin Allah alal ara'iki yanzuruna su muminai yan aljanna alal ara'iki suna akan gadaji yanzuruna suna kallo kallon me duk abin da ke faranta musu rai babu ko abin da gani ne ke faranta rai wanda ya kama kallon ubangiji in sun kallaci furannin aljanna da 'yan matan aljanna da itacen aljanna da ginonin aljanna da sauran abubuwan aljanna to ransu ya yi fari to kallo zuwa ga ubangijinsu min babu aula sai Allah ce lillazina ahsanul husna wa ziyada alhusna aljanna ita ce alhusna lillazina ahsan ta tabbatar mu waɗanda sun ka kyautata aiki waɗanda sun ka kyautata aiki to suna da aljanna Allah ka ba mu wa ziyada da ƙari me ƙari akan aljanna sai annabi cikin hadisin da imam muslim ya fitar mu yau cikin sayi muslim in kuna tunowa babin farko yace dubi zuwa ga fuskar ubangiji shine ƙari abinda Allah zai ƙara musu da shi wa ƙauluhu faɗar Allah da ya ce lahun ma ya sha'u na fiha su ‘yan aljanna suna da duk abin da suke shawa duk abin da suke so suna da shi cikin aljanna walla da yana mazid ƙari kuma ya tabbata gare muna da abin da za bayan mun ba su duk abin da suke so kamar hadisin da na karanta muku jiya ya ahlal janna hal tardawna kun yadda abin da an ka baku qalu wa ma lana la narda ya rabbi wa qad ataitana ma lam tuta ahada min min khalqika me yasa mu da ba za mu yadda bayan ka ba mu abin da baka ba kowa cikin halittunka ba sai ya ce akwai saura menene zan ba ku abin da yafi duk abin da kun haga menene sai ya ce za ku yi dubi zuwa ga ubangiji hmm? shine yace wallada yana mazidun ƙari kuma yana gumu menene ƙari Allah ya bayyana mu gane shi shine ƙari to Allah ka nuna mana shi wa hadhal babu wannan babi da mai babin mi mai bayani game da siffofi na Allah da sunayensa fi kitabillahi cikin Qur'ani kathirun mai yawa ne kenan ba iyakar su annan ba suna da yawa man tadabbara alqur'ani duk wanda yayi la'akari da qur'ani daliban lil hudamino yana mai neman shari'a da gare shi ta bayyana lahu dariqul haqqi tafarkin gaskiya zai bayyana gare faslun to sai fasali sai mu tsaya nan ko madalla yanzu ya kawo ayoyi da ke nuna wasu da cikin siffofin Allah waɗanda sun tabbata Allah na so Allah na ƙi Allah na yarda Allah na fushi Allah Allah na da hannu Allah na da fuska Allah na da rai Allah na da ilimi Allah na da kaza na da kaza ko to yanzu sai hadisai su ko zai kawo hadisan da sun ka tabbatar da waɗannan siffofi na Allah su ma hadisai ingantattu Allah ka shirya shi mu samu na albarka ga abin da mun ka karanta to madalla subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik